بسم الله الرحمن الرحيم ina ne ma da وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت ويميت
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani wa akhwati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha hudu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai lissafin nasara yan misha yau muna uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida har yanzu bayan Allah suna ta aiko da gudunmuwa ta marayu Allah ka saka musu da alkhairi mu ci gaba da taimakon marayu Allah ya wa dukiyar ku albarka mu ci gaba da taimakawa marayu ran da 'ya'yanku za su zama marayu sai Allah ya tausaya musu mu ci gaba da tausaya wa marayu bala'o'i da ke damun wannan al'umma Allah ya kawo mana sauki ku tausaya wa na ƙasa wanda yake sama shine Allah ya tausaya mu Aliyu Amiru Magaji Aliyu Amiru Magaji ya aiko marayu da gudunmawar kuɗi naira miliyan ɗaya Allah ka wa dukiyarsa albarka Allah ka wa rayuwarsa albarka idan yana da yaya Allah ka musu albarka idan iyayensa suna raye Allah ka musu albarka in sun riga mu ya Allah muna roƙonka ka lullube su a cikin aljanna firdausi ya Allah muna roƙonka da wani gaba ke ciki a cikin zuriya su ba cikin dukiyar shi da mu da shi Allah ka azabta mu da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna firdausi ranar tashin alƙiyama Amina Bukar da Sadiq Muhammad sun aiko marayu gudunmar kuɗi naira dubu hamsin hamsin jumla naira dubu ɗari. Allah ka saka musu da alkhairi. Allah ka wa dukiyarsu albarka ka wa rayuwarsu albarka. Amina idan kina da yaya Allah ya masa albarka an baki da su Allah ya baki masu albarka. Idan kina da miji Allah ya masa albarka in babu Allah ya baki mai albarka. Maryam Isa ta aiko mana gudumar kudi na 35 Allah ka mata albarka ki wazuriya ta albarka ya Allah iyayenta in suna raya Allah ka musu albarka in su riga mu Allah ka lube su da rahama Alhaji Sayyidu Abubakar ya aikowa malayu gudumar kudi naira 21 da naira 500 yace ko yana barar addu'a ga mahaifiyarsa ya Allah ka saka masa alkhairi ka albarka mahaifiyarsa idan tana da rai Allah ka mata albarka in tana cikin damuwa Allah ka yayi mata oh bare isa 35 ce ba naira 35 ba naira 30 da biyar a gari ba naira talatin da biyar ba an fahimci gara da alarama yake yi wannan baiwar allah mara in samu da ta yi kugu da ma dubu talatin da biyar allah ya mata albarka wanda ya buƙaci yawa mahaifiyarsa addu'a ya allah mahaifiyarsa yin damuwa take da ita allah ka yayi allah ka rufa mata asiri ka mata albarka in ta riga mu allah ka lulluɓe ta da rahama allah ka sa aljanna firdausu ta zama koma a gare ta ‘ya'yanta da ta bari duka Allah ka tsare su ga musu albarka. Wasu bayan Allah sun shirya sun aiko mala gudumar kudi naira dubu ishirin ishirin jumla naira dubu ɗari da ashirin. Ya Allah waɗanda guda shirin kwashe suka zuba da nufin su ranar tashin alkiyama. Masu naira ɗari zuwa naira dubu biyar sun ba da gudumar dubu ɗari da hamsin da biyar. Allah duka san su. Allah ka raba su da talauci. Allah ka buɗe musu ƙofofin arzikinka. Mutanen masallaci sun aiko naira dubu ishirin da biyar da naira ɗari hudu da hamsin. ya Allah duk wanda ya bada sadaka cikin wannan sadaka Allah ka masa albarka Allah ka raba su talauci ka da su da arzikinka ya Allah mu da su ka zata mu da makwafaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aljanna fi rawsi ran tashin alkiyama na faɗa muku babbar hanya da ake samun saukin makwabtaka da annabi aljanna shine hanyar taimakon marayu ashiru baban daidai director project na kungiyar izala ta kasa ya yi ko malai da gudunmuwar naira dubu ɗari ya ce amma sadakatun jariya ne ke so yi ga mahaifinsa wato magajin rafi Allah ka gafarta wa magajin rafi Allah ka rarrabe shi da rahama Allah ka sa ya zafi na da firdaus Allah ka haskaka masa kabarinsa Allah ka kamsa masa kabarinsa Allah ka sa kyawawan ayyukan su suna ɗabi masa kewa cikin kabari yayin da ya bari kuma duka Allah ka musu albarka mata da ya bari Allah ka musu albarka ka tsare su abin da aka tara gudunmuwa a yau ta malayu naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da hamsin da shida da naira ɗari tara da hamsin Allah ya saka muku da alkhairi baki ɗaya akawun nomba na malayu zero zero zero four double five three seven five three zan maimaita 305-3753 banki jais bank name jibius offers and less privilege foundation abuja daga yau ma majalisi mu ya samu manyan baki da suka kawo wannan majalisi ziyara daga ciki akwai mai martaba sarkin kiyana mai martaba sarkin kiyana alhaji abdullahi hussein daga jihar nasarawa mai martaba sarki muna makarama da zuwa wannan majalis martaba sarki dama in yana gida wannan wazi baya wuce shi sarki gida na waye ce kai ba zan rinka jin wazi daga gida ba zan taso in taho na birnin tarayya abuja ne ma in zauna a majalisi a yi wa'azi tare da wani abu mawar sha'awa shi ne da ya zo baya wuto ya ce a bashi vip Wow. masu ya tafi da maka masu addu'a zubar da masu ke ala kara wa rayuwa albarka kwanakin can ya yi wani katafaren masallaci kamar a saudiya a masarautarsa inda ya gaici mai alfarma sarki musulmi da kansa alhaji abubakar da manyan sarakunan najeriya irin su yi martaba sarkin lafiya mai girma gwamnan nasarawa memba ne shi ma yana zuwa yana sauraron wannan tafsiri da shi ma mai girma gwamna ya halarci taron a wannan rana kuma ya gayyaci shugaban kungiya na ƙasa fadilatu sheikh imam abdullahi balalau to kuma duk inda daki zai tafi sai da ragaya an gaice shugaba kun ga ai mu ma mun shigo ciki mu ma muka je muka zauna muna zare ido me wanda yake gwadawa yana nuna maka kishin addini akwai taro da yake shiryawa na wata gidauniya ta musulunci ta mutanen kiyana duk shekara ake taron da wuya ka samu wani babban malamin sunna a Najeriya da ba a taba gayyata sa irin wannan taron ba taron da aka yi bana an gayyace mu da ni da shugaba Balala an tara mutanen kiyana maza da mata ga mai martaba sarki zaune da kansa ga mai martaba sarkin lafiya shugaban majalisar sarakuna ta jihar Nasarawa zaune da kansa da sauran 'yan majalisu da sauran 'yan wadiga sarki ya kasa ya gare ya ce duk abin da Allah ya da a gaya musu a gaya musu kuma mun isar da sakon Allah sannan da tsari da ya zo da shi na inganta makabarta wani tsari na zamani na yawo Najeriya ba taɓa gani irin wannan tsarin basirar da Allah kai jikiya yadda kaga ana manajin makabartar bakiya a ƙasa mai tsarki to haka aka yi wa ita ma wannan makabartar tsari da kuma asibiti ta musulmi da za a rika zuwa ana samun magani duk ƙarƙashin wannan foundation ne mai martaba sarki Allah ya kara maka tsawon rayuwa kan irin wayan ayyuka na alkhairi sannan akwai gwani sanusi abubakar shugaban santa for quranic recitation da take ina ta kasa baki daya ina gwani sulusi yake gwani sulusi dan mike zai a takbir to gwani muna maka maraba da zuwa masu yi mana karbani akan qur'ani ko su bai hankali yau akwai gwani a majalisar ta Allah ta'ala ya samu dace na'am alarama ina muka kwana ina za mu tashi
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم
مفسر wannan إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
Allah ya ce inna laha lalle Allah lahu mulku samawati wal ard mulkin samai da ƙasa nashi ne cewa mana local government ya local government yake shugaban ta ko نعم mota ba ya jiha shugaban kasa ba Mr. President duk wanda kura da kaga ana tayarwa iya Najeriya ake shugabanci da an shiga America sai a riga bin layi da traffic saboda nan ba Najeriya ba ko aha to shi fa Allah sama da kasa sabbai gaba daya da kasai gaba daya karkashin mulkin wa suke yi Allah.
Allah mu dauke su ko ga har karfin Trump da power Trump da ya jan kula kansa rigima shi da kansa ya har gane rigima za ta canja kala ya fara nema ya sulhu ko ya shi ya hangi akwai matsala shi Allah shi ne bai fuskanta matsala shi ko ba gaba ya karya takarmi ba wanda kuma sai ce bata karyu ba ولا يخاف عقباها kuma shi Allah duk abin da ya bai tunanin mai zai bai tsoron mai zai biyo baya ba abin da ya dame shi Allah ke ya kashe babanka da daddare kuma da safe ka gani kuma za ka yi sallah asuba ba saboda Allah ya kashe babanka da daddare ya ban da duniya wani zai kashe babanka da daddare da safe kuma ka gani kai wata kashe ya Allah Allah da karfin mulki yake dan ka kenan guda da Allah ya kashe shi kuma ka je ka gani shi kana son matarka kaman ka fada rijiya Allah ya kashe ta saboda karfin mulki ne nashi amma da mulkin duniya ya kashe maka da an sai karshe kai Allah ya yi mabi karshe ka sai Allah ya yi sarkin bawa alƙalai ce na daure ka wata shida to an gabashin sarkin bawa yana motsi amma ba san me yake faɗa ba alƙali ce dakata sarkin bawa na ga bakin ka yana motsi ba dan tsire ma albarka kake baka yace to amma dai ka san ba za ka dore ni wata shida sannan insha Allah ya baka albarka ba saboda haka zai rage naka ka gano me nake faɗa inna Allah lahu mulku samawati wal ard Allah ya ce wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ko ba bayan Allah ba ku da wani masoyi majibincin lamari ba ku da wani mai taimako kuma bayan wa kuma bayan Allah madaukakin sarki Allah ya gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rabu Yuhyi wa yumiit. Wa yuhyi da mun tsallake yuhi wa yumiit.
waimi yuhi shi yake rayewa waimi sanan shi yake me shi yake kashewa Na'am.
shi yasa nace sai ya kashe maka wanda kake so kuma da safe ka gare shi na'am sai Allah ya ce mai gaba da rabu لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرى الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم sai Allah ya ce mai gaba وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم التكبير التكبير الله أكبر التكبير وين ayu da biyu
نعم su suka tona asirin addinin shi'anci da addinin galagasa addinin shi'anci addinin zagin sahabbai ke نعم da addinin wa على ذلك ala kato cewa sunna ba sai ta fassara qur'ani ba ko so suna da kwakwalwar da za su fassara qur'ani ba sai an cutubi annabi menene fassara qur'ani ba saboda shi dan kala kato ya gane qur'ani kyakkyawan ganewa da bai da bukatar annabi masa karin bayani katon kauye aya ta farko. kullum za ka je shi ya ba su da aiki mata kwakwalo da bukan safai ai sahabi wanda ya yi kaza kaza ai sahabi wanda ma ya yi kaza ai an yi kaza an yi kaza ko نعم kamar da kada kaka shiga babu aiki shi shi ko kullum ba kwalo a da take wannan hadisin kuka kai aka yi wannan hadisin matsala kaza yake da shi wannan hadisin shi ma ai ya ci karo da menene menene wannan hadisin haka da ke ba za su aiki ba su da wannan to sai ku je da wani ayoyi guda biyu suna ga haka yau za ga dan kala kato hauka yake نعم tun kafin mu daure shi suna cewa sahabi kaza yayi kaza wace ce tayi wace ce ko نعم abubakar yayi menene menene ya hana fadima menene fadima tayi wace ce wace ce umar yayi menene menene abu hurairah ya buga ƙarya a mugira ibnu shuba yayi menene wane ne yayi wa ake yin shi ake amma ka kai ganin cewa sahaba annabi duka sun yi da waɗanda ba su yi da su ne mutum bakwai masu sauƙin ra'ayi wasu ka ce mutum biyar su ne waɗanda ba su yi da ba sauran dole da dole kai Allah ka gafarta ba يا رب العالمين mata annabi su Aisha dole da dole a lahira ma sai an mata haddi haddin zina da shi da sauran manzanni da shaitan ke da rashin mutunci to ka dama a ce sahaban sun yi duwa na laifuka da kuka kuka ambata sai Allah ce da kata wallahu على النبي ala nabi haƙiƙa Allah ya yafe wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi tuban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi annabi da laifin da ya da wanda bai ba duk Allah ya yafe mashi نعم
laqad taba Allah ala nabi wal muhajirina haka nan muhajirun Allah ya ce ya karbi tuban su, ya yafe musu gaba da wal ansar haka nan ansar ya yafe musu gaba da makin sahabbai ya zaka da sahabbai annabi wai wannan hadisi ne ke karanta ko aya ne ke karanta آيات aya ne Allah ya ce muhajirun ya yafe musu ansar ya yafe musu allazina tabu'uhu waɗannan da suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atil usra a lokacin tsananin shi ne sanda za a je yaƙin tabuka sanda za a je na labarin tambaye ku abubakar yana cikin su ko baya ciki umar yana cikin ko baya ciki أنا أشي.
Usman yana ci ko baya ciki.
أنا أشي.
Aliyu yana ci ko baya ciki.
أنا أشي.
Abdurrahman bin Auf yana ci ko baya ciki. Talha ibn Ubaydillah yana ci ko baya ciki. Waye yana ci ko baya ciki. Sa'd ibn Abi Waqqas. Ansar. Ha? Su Sa'd ibn Ubada. Ha? Allah ya ce to gaba ɗayansu ya karɓi tubansu ya yace musu ya gafarta musu da Allah duk taron ku nan akwai da bai taɓa sabawa Allah ba to ina so da zai ban garanti sabon da yawa Allah Allah ya ba shi garanti ya yace musu
من الذي wa ya samu wannan garanti واو.
sai dai mu har yanzu kuka muke muna fata muna roƙo Allah ka yafe mana amma mu ce muna da garanti Allah ya karɓa ya yafe ba mu da shi amma sahabbai ba suna da garanti Allah ya karba ya yake musu in ji wa in ji Allah a ina a ƙur'ani مم.
sai dai baka yarda wannan ƙur'ani ba ko sai ka gaya wa mutanen duniya لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوا وتسلم في ساعة الأسرة أتفيد بالتنسي شين زوائنا أبوك me yasa tafiyar ta zama mai tsanani sabai da aka yi tafiyar da su sabai maza sallallahu alaihi wasallam su suka bayyana mana tsanani suka ce tsanani uku usratu zahar usratu zahar wa usratu zad wa usratu ma'a matsala uku aka haɗa ita tsanani na karancin abin hawa da za a je wajen yaƙi ga tafiyar da jisa ba wadatattun raguma da za a hau balle do sahabai suka ce masu za a su ragumi ɗaya idan wannan ya hau aka yi tafiya kilomita ɗaya sai ya sauka sai wannan ya hau shi kuma wancan shi gaba tafiya da gaba tare da ɗan uwan shi in aka ƙara cin tafiya kilomita ɗaya shi ma sai ya sauko sai wancan da bai hau ba sai ya hau waɗannan su biyu da suka ɗana su ko su yi wata tafiyar kafa in an ƙara kilomita ɗaya sai ya sauko sannan sai na farko ya sake mai sake hawa kenan idan tafiyar kilomita tara ce kilomita ɗari uku kai akan abu hawa kilomita ɗari shida da kafa kai الله أكبر.
masu gata ke sabai suka ce akwai inda za ka samu al'ashiratu ya ta'aƙamuna fi bahiru الله أكبر.
sahabi guda goma da kuma ɗaya za a ba su idan wannan ya hawa kai kilomita ɗaya ya sauko second on the list ya hau kilomita ɗaya ya sauka mes ya hau kafin na farko a ta gina yawa kan shi sai guda tara da sun hau gaba ɗaya sannan a dawo kansa kenan idan ya kilomita ɗaya kan raƙumi sai ya yi kilomita tara da ƙafa kamin ya sake hawa raƙumi wannan mai bambancin sa da wanda ya je da ƙafa kere idan tafiyar kilomita dubu ce kilomita ɗari ya kan raƙumi kilomita ɗari tara ya yi su da kafa yi su wannan musulun da suke yada addinin sabon annabi muhammad صلى الله عليه وسلم wanda kai wani sai zo da bakar hula ce duk yan mutane zai kai su wuta abin ban haushi kuma ya kai uwar shi aljanna Allah ka gafarta mana Amin ya Rabb.
matsala ta biyu ƙarancin guzuri babu abinci wadatacce an kai lokacin da abinci ya zo ƙarshe ya za a yi maleji masu gata shine mutum biyu a basu dabino guda ɗaya su tsaga wannan ya ci rabi wannan ya ci rabi sai a sa maka ruwa ka dan kurba kuma idan ka bar madina har suka shiga tabuka ba inda za a samu rafi ko wani kududdufi ko wani kwari ko wani gulbi inda za a ɗebi ruwa ruwan da aka kanata daga madina da aka tafi da shi shine za a sha hanya a me ma za ka yi ɗaukar ruwa dabino masu gata su ne waɗanda za a ku biyu sai a ba ku dabino da sai ku tsaga ya ci rabi ka ci rabi sai ka ɗauka ibi ruwa kuma shi ke da sai sanda aka sake samun dama yanzu kai da ka saba ka zauna ka cinye alalar dubu da uku ka shanye kudin kofi ɗaya in an ce ka yi buɗe baki ka ce na dai fara marasa gata sai da ya kai taron ku ku biyar ko shida ko bakwai za a ba ku dabino kwana daya ba figa za ta yi ba sabai suka ce kunna da musuhu in aka baka dabino ka sa a baki za ka tsotsotsi dabino ne ba za ka sa hakuri ka taba da hakuri ba idan ka dan tsotsotsa ka dan tsotsotsa dan zaki zaki ya gyara maka yanayin bakin ka sai ka cire sai ka bi ga wani kusa da kai sai a dan baka ruwa sai ka dan kurba kai shi ma sai dan tsotsa ya tsotsa sai miƙa wani kusa da shi kamin a kai can da ƙarshe dabinon ya koma ƙwallo kwali sal ba a sa haƙori ba da su tsotso kawai an tsotse shi gaba ɗaya kamar da ake tsotsa tattau saboda ƙarancin abinci sahabai saboda ƙarancin ruwa ya kai ga har ƙarancin raƙuma nan da ake da su mutum zai soke raƙuminsa ba dai yana da buƙatar nama ba sai saboda raƙumi yana ajiye ruwa a cikin tumbin shi to wannan ruwan na cikin tumbin shi za a rinka ɗebo tumbin ana matsa ruwan ana gwada tumbin gefe kashi kashin tumbin gefe ana ɗebo ana matsewa ɗan wannan ruwan da za a tara shi aka gaba sahabbai suna kurɓa akwai canza wannan ɗin mata da mita gagara mutum sai yake jiki ya fadi sai na maka ce ya rasu da ka roƙa mana ubangiji Allah ya sa wa addu'a ka albarka abin ya kai bango annabi Muhammad Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya rinka yin addu'a Allah ka tausaya mana kar ka bar kishi ba halakar da wannan al'umma wacce za ta je daga addinin ka ya Allah ka babu ruwa sabai suka ce wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sauke hannun shi a ƙasa ba Allah ya sa aka hada emergency hadari emergency gajimare kan ya sauke hannunsa ruwa ya fara zubowa daga sama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wasallam wannan ruwa da shi sahabbai suke wanka aka tara aka sha aka tare wanda za a zuba a jajarka sannan aka yi ne ruwa ya dauke ba ruwa ya ɗauke suka ce da muka zagaya sai muka ga wallahi ruwan saman da aka yi iya zagayen sansanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sabai da suke iya nan aka yi ruwan da ka tsallaka sansanin an da ko dugo ruwa ne bai fada a wurin ba wannan ya nuna cewa su specifically wannan ruwan suwa aka yi wa Amma a dai ake wata da sabansa kar sauran da zaka zaga ka ci mutuncinsu Tura sai waɗanda mayan bayan Allah. Duk wanda ka jina zagin sahabbai, to in Allah ya dabe da rabuwa duniya kuwa lahira. Shi yasa ayoyin da muka karanta a baya sun gaya mana dama ‘yan aljanna mutum uku ne ko? As-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin. Na biyu su ne al-ansar. na uku su ne suwa allazina tabauhum bi ihsan ko allazina jawo min ba'di bi quluna rabbana ighfir lana والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا to بالإيمان
sai waɗanda suka zo daga bayan mu dinnan amma da sharɗin muna yin addu'a muna ya Allah ka gafarta mana sannan ka gafarta wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su da ƴan uwan mu da su riga mu da imani Allah ka gafarta mana shine alladina tabu fi sadin usra min ba'd ma kana yuzibu qulubu fariqin minhum bayan mata ba alaihi sannan Allah ya yi wasu kalbi tubar su sai Allah ya ce innahu bihim ra'ufur rahim lalle shi Allah dangane da waɗannan sahabban mai jin kai ne sannan kuma mai tausayi ne Allah da kansa yace yana jin kan sahabbai yana mai yana tausayi mu So, Allah mu ma ka ji tausayin mu Allah ka ji kanmu sai aya ta gaba
وعلى الثلاثة الذين خلقوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم to dan kana kato ya zaka ka fassara wannan aya idan baka tuntubi sunna ba Allah ya ce wa ala salasati haka dan Allah ya karbi tuban waɗannan mutanen guda uku allazina kullifu waɗanda annabi ya bada umarnin a daina magana da su shine ma'ana allazina kullifu ba wa allazina takhallafu waɗanda ba su fita yaƙi ba a allazina kullifu su din ne aka waƙi da su aka daina musu magana amma da umarnin wa da umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to su da nauyin da mutanen guda uku dan gada gata suwaye ya zai yi san su in ba koma zuwa ga sunna ba? ya zai yi in san su in ba koma zuwa ga sunna ba hatta idza baqat alaihim al-ardu bima rahabat har sai da ƙasa ta zama ta musu kunci duk da yarwarsa me yake nufi da wannan wa baqat alaihim anfusuhum kai rayukan su ma suka musu kunci wa zannu sai da suka tabbatar Allah marja'a min Allah illa ilayhi babu mafaka daga Allah sai daga bizar Allah ka rayu mafaka sun mata ba alaihi ne ya tubu sai Allah ba da sai ya karbi tubar su domin ya nuna masu hanyar da za su bi su tuba Allah ya karbi tuba sai Allah ya ce inna Allah هو التواب الرحيم huwa tawwabur rahim shi da at-tawwab mai yawan karbar tuba ar-rahim mai jin kai faɗa min ya za a fahimci wannan aya sai ka koma zuwa ga sunna ta annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam sai ka kuma wajen hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman ibn Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik
نعم
shi Abdurrahman shi da dan Abdullahi shi kuma Abdullahi shi da dan Ka'ab ibn Malik نعم Ka'ab ibn Malik sahabi ne yana cikin wayannan mutanen guda uku أريد yanzu jikan sahabin yake ba da labarin abin da ya faru da mai da kakansa نعم da haka aka ruwaito aka ruwaito har su Buhari da Muslim suka samu suka tabbatar da ingancin ruwayar amma wannan kuma hankali da ce Buhari da fa bai taba sunan annabi ba amma da ya ne sai ba da labarin ya rubuta shi annabi ya ce kaza sai ka ce Buhari cewa yana haɗu da annabi annabi ya ce mu kaza sai kuma sai ne kace to to to wanda bai taba ganin annabi ba kan ya za a yi
تشفى
to shi yanzu wanda da ke karanta maka Qur'ani ba ya taba ganin cikin sahabban da ya samu Qur'ani ko da ko ne bai gani bai ji wani ba wanda a can ko da ko ne bai ji dama Buhari da ya faɗa maka ya ce maka shi ya ji magana wajen annabi ya ce wane ya gaya mu kuma ga wani kuma akwai su shi a cikin tarihi in ka duba littattafai da suke magana a kan dukkan za ka ga mutumin wuri kaza ya rayu mutumin kirki ne malami ne shi kuma ya je wajen wane shi kuma wanda ya je wajen wane hakan tabi'in da aka ji magana a wajen shi hakan sahabi da tabi'in ya ji magana a wajen shi shi kuma sahabi ya fara labari ce sami itu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa wanda yake tara wannan shine wai cace ya tara har sai tara wai kuma yanzu ne kuka ce tun da dai ya zala yake fada duk wannan cin mutuncin da yawa annabi da sahabbai da magabata mu yi shiru mu rufa mashi baya da ya zala yake fada ai ko ya zala mun gode wa Allah in dai duk bai fada da sunnar annabi duk bai fada da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk bai fada da su Imam Bukhari da Muslim eh da mu kada yake fada wallahi da mu ake fada kana taba sayyid bukhari ka taba kana taba muslim tayi ka taba kana taba sahabbai tayi ne ka taba amma na Allah sun fara gogi da ganewa saboda sun fahimci su ma kan su ba an kala kato tashi ta riga ta kare matsiyaci mun masa wan kullun saboda ko da zana jin cikin su mai cewa ku yi hattara kar ku shiga cikin magana da ke tsakanin dan kala kato da da da da da za ku fada karfa yan izala karfa yan izala za ku fada ni ma Allah ya jada na ta ko ba za mu yadda ta ba sai wuri bukhari ba ba za mu in za a yi annaqad to ai ai ai ai annaqad mawdu'i ba naqad sa'ati ba sai Allah ba gode ba ba ta ba ruwa ka yi ba da nan duniya ka an gaba an gaba da sai dai mu haɗu da kai wajen hisabi sai da ka da faman zaki yan social media ka sai da ka tana da suna musamman Allah ka gafarta wa shi Ubay ibn Ka'ab na bayan ya tsufa bayan ya ne ya tsufa ya makarci ya yi ne ya makarci Ka'ab ibn Malik ko Ubay ibn ka'ab ibn malik ka'ab Ka'ab ibn Malik.
ibn malik wanda yake cikin wanda mutane guda uku Na'am.
bayan ya tsufa ya makarci dan sa Abdullah ibn ka'ab shine yake masa jagora saboda ka kullun da take sai shi wato Abdullahi ibn Ka'ab ibn Malik dan jagoran sannan ɗansa shi ya baiwa Abdurrahman ibn Abdullahi ibn Ka'ab ibn Malik labari yace bari faɗa maka labarin da mahaifina ya bani akan abin da ya faru har Qur'ani cewa Allah salatatul ladina kullifu domin ka gane yadda labarin yake shi kuma jikan daga nan ya bada labari yanzu labarin a samu daga wajen wa daga wajen jika yau ga shi ni ma zai labarin labarin a kan member so ba ta matsala ce da ka taɓa ganin annabi ko ka taɓa ganin sahabi ko ka taɓa ganin sahabi wannan shakiyanci ne da rena muku wayo da hankali ne mu mutum ya zo na gaba mai faɗi wannan yayin wallahi ko daga umma ne yake bai ta ba balle wani da tibi ne daga kawai to ku saurara Kabi ibn Malik yana bada labari. Yace lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a tashi a tafi zuwa yakin Tabuka. Zuwa yakin Tabuka.
Tabuka. Yace ba taɓa samun lokacin da nake cikin wadata kamar wannan lokacin ba. Dan a rayuwata ban taɓa yin abun hawa har guda biyu ba sai a wannan lokacin. kaga wanda yake da abin hawa guda biyu a lokacin da mutane goma abin hawa da yake ba su ai shi ke da halin zuwa jihadi yace kuma lafiya ta kalau yace sai dai ana tsananin zafin rana ga inuwa ta yi sanyi a madina ga 'ya'yan itace kuma a lokacin da ake samu ba lokacin da ke daɗi kamar ka zauna cikin iyali kuna cikin gida karkashin bishiya an kawo 'ya'yan itatuwa kuna tabawa ana hira ana lokacin da ake samun natsuwa da kwanciyar hankali sai kuma lokacin aka kira zuwa jihadi ya ce a raina ne ta takawa an yi zan je jihadi nan ko kuma zan je ba kai bari dai daure in je ya ce karshe dai ba in gagare yin wani shiri ya ce na san da ina son yin shirin da na yi
Allah haka ne ta shiririta ne ta shiririta har aka ce fa gobe annabi zai fita tare da sahabbai na ce Allah ya kai mu in ya fita ai ba- tawagar tana da yawa kamin su yi nisa zan yi shiryawa in bi su in same su har aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yace ya fita da runduna mai yawan jama'a na kalli yawan jama'a nace to wannan ai babu da annabi ma zai gane na je ko ban je ba saboda wannan sai kaga sai zama shi a gida har annabi da sahabbai suka yi nisa yace bayan sun yi nisa da ba zan iya bin su ba sai ko bakin ciki ya zo mu ni kuma wani sosai ya hau kai na annabi fitar jihadi ban bi shi ba yace ba abin da ke kara mu bakin ciki na fi kawai da na ga gidan na zagayawa cikin gari duk namijin da na haɗu da shi to ko dai gurgu ko makaho ko dai tsoho mara lafiya ya ce ko kuma an ga mutum mai karfi amma bai je ba to wanda dama da ni da sahabai duka mun san wannan kasar gumin munafiki ne irin su kadai nake gani a cikin gari ya ce wannan ya kara ta damu hankali na ce to amma gadara ta riga mata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai tuntumi labarin ham ibn malik ba har aka isa tabuka ranar annabi yana zaune cikin jama'a a tabuka sai ka kalli mutane ce ma za fara ka'ab ibn malik ina labarin ka'ab ibn malik ya taho ko bai taho ba nan take wani mutum na kabila banu salima sai ce ya rasulullah habasahu burdaru wan nazaru ila ilfayhi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam barkunan sa guda biyu su suka na shi fitowa waɗanda yake ɗan rufuwa haka saboda ka bi bin malik matan shi wato ya zo na cikin mata da ya sa bai fitowa na'am
sai dai sha'ado yana kallon gefen sada dan gefen nasa in yana gyara rigarsa nan take wata sahabi ya miƙe ya ce ƙarya kake yi ya rasulullah wallahi ma alimna alaihi lil khair Hmm.
ba mu san komai akan kafi da mare ba sai alheri in dai kaga bai zo ba to ba za a rasa larura ba annabi ka bai ce bakin ciki bai lullube ne ba sai da aka ce ga annabi da yana dawowa tare da samu ya ce a lokacin da ji bakin cikin duniya gaba da ya dawo kaina aka ce annabi buga nan ya shigo gari ta bai ce al'adar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya shigo gari yakan fara ne da masallaci da ya dawo daga yaƙi in ya shigo ba gida yake rufa ba ina yake rufa masallaci masallaci yake nufa sai ya alwala sai ya sallar nafila raka'a biyu. bayan ya yi sallar nafila raka'a biyu sannan sai ya zauna a zuwa ana ta taya shi farin ciki na murnar nasara da aka samu ana masa jajen waɗanda haka ba suka rasa rayuwarsu ya ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa jama'a a masallaci ni ma na tashi na samu munafakai ya ce munafakai da musulmi ya ke kuwa mutum tamanin da wani abu mutum tamanin da wani abu da musulmi ya ke kuwa to waya za ka samu wannan information ɗin idan baka yadda sunna ita ke taimaka wajen a gane ma'anar ayoyin ƙur'ani shi kenan ya ce ni ma sai na ce yace ina ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hango ni yace ka abu daga kusa yace na mazo zuciya tana dukan uku na zo na zauna gaban sa annabi ya kalli ya ce ya ka ya aka yi baka je yaki ba wata zuciya ta ce na kwantara masa ƙarya yadda munafikai suka yi tunda a gabana sun masa ƙarya na san ƙarya suke yi annabi kuma ya ce mun karbi uzurinku Allah ya gafarta maka ta shiga ka bai ce zuciya ta ce kai ba zan yi wa annabi ƙarya ba ka bai ce sai na ce ya rasulullah da gaban wani sarki na zauna cikin sarakunan duniya ya ce wallahi da na san ƙaryar da zan bashi in kare kaina ya ce fa gani wa utitu jadalan ya rasulullah ka san Allah ya bani na iya wa bakina na iya bayani da za a gamsu da shi annabi ce kwarai da gaske ya ce to amma ya rasulullah ka fi karfi iya karya ga wannan saboda ina iya yi maka karya yanzu ka yadda da ni gobe Allah ya turo mala'ika jibril ya gaya maka abin da ke cikin zuciya ta cewa karya na maka ya rasulullah daga nan ka tsare ni ya ce ban taɓa samun dama da ya kamata a je yaƙi da ni kamar wannan dama annabi ce ai na ji cewa ishtaraita sahara ta sayi abu hawa na ce ya rasu da lahar guda biyu nake da su ina da abin da zan fauri a laina ina da abin da zan ke guzuri ya taho amma rasu da lahar wasu wasi na shida shi ya dandali na kasa fita ba fita da kai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalle da shi to kai ka faɗi gaskiya tunda da ka faɗi gaskiya to tashi ka tafi har sai Allah ya hukunci a kanka yake na tashi tsallaka na fita mutane na yanka mun labarin salima suka biyo ni da gudu suka ce me yasa baka ba annabi uzuri ba baka ga annabi ya karbi uzurin sa cewa yake Allah ya yafe muku istighfar da manzo Allah guda daya ya karbi duk zunuban ka ba ma rashin zuwa kawai ba yace ba su bushe ba suna ziga ni a sai da sake komawa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a korin da yin haka ta same shi suka ce akwai mutane guda biyu su ma sun gaya wa annabi gaskiya kamar yadda kamar suna da hali amma ba su je ba annabi kuma ya gaya musu irin abin da ya gaya maka ya ce su tashi da su sai Allah ya hukunci a kansu ka bi ta sai na tambaya da wane ne da wane ne sai suka ce mun akwai hilal ibn umayya akwai murara ibn rabi'a idan ka hada da ka sun zama mutum nawa su ne a salatatul ladina kullu bayan da ka san suwaye ne sai ka dawo hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ka tabbata da gara gara ina za ka samu wannan detail da information da shi zai ƙara nuna maka ma'anonin wayannan ayoyin da su yi tasiri a jikin ka ba wadan takare dan daga bi jahili ne wai zai zauna kuma ku jira annabi ya tare da ne fani cikin yace da aka faɗa mu da biyu sai na ji hankali na ya kwanta dan na san su yace mutane da guda biyu nagartattu masu addini kuma shahida badar dukkan su da su aka yake badar yace daga cikin wannan sai nace to wallahi ba zan koma ba na yarda duk kaddara da Allah ya tashi kaddara ba dai na faɗi gaskiya idan za ka faɗi ne gaskiya ko kuma idan ka ja masa sabiya sai mu gode Allah shi da dan shi ne sarkin gaskiya Sabi ce annabi ya ba mutane umarni kar kowa ya ƙara magana da ku. Ya ce wallahi a kan wata sanar da kwana arba'in su biyu kan ba su iya fita tattawa da dama suna gida sai kuka ni da yake ni ne saurayi ya ce zan fita in zagaye kasuwa duk wanda na gani sai na yi masa sallama a ta kwallaye ba taɓa samun sahabin da ya samu sallama ba saboda annabi ya ce a kaurace masa ku ji biyayyar sahabbai ga annabi muhammad ba wai ba su ji ba suna kaurace amma uwata da ubana fansa ne a gare ka ya rasulullah yace in lokacin sallah ya zanje masallaci ne sallah idan na kammala sallah in yace zan je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masallaci in ce assalamu alayka ya rasulullah yace sai dinga faɗa a cikin raina hal harraka shafatai shi annabi ya dan motsa labansa ko da koyi ya samu sallama yace ba zan ga wata alama da ko da koyi annabi ya samu sallama ba yace sai koma gefe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sallar nafila sai ya dawo gida yace na kan samu yayi mun tsanani akwai kozin buraza nawa dan mafana shi zai kata da na da shi ne da shi gudana da shi na je na same shi na ce masa assalamu alaika amincin Allah ya tabbata a gare ka yace fa wallahi ma radda alayya salam daga ne sai shi sai ubangiji mai shi amma da bai an samu sallama na ce ya ka tara unshi duka billah na haɗa ka da girman Allah shin ka san ina san Allah da manzonsa ya shiru na ƙara cewa ina haɗa ka da Allah ka yadda ina san Allah da manzonsa ya shiru na fashe da kuka na ce na haɗa ka da girman Allah ka yadda ina san Allah da manzonsa sai kalle da ce Allahu wa rasuluhu a'lam full stop ku ji wata busasshiyar amsa Allah da manzansa suka sani shi kenan ba ka kaɗai ne ƙara ya ce tun daga nan na fashe da kuka na sake tsalla kuka tanga na tafi gida kuka na ki wace gari na shiga kasuwa sai ga wani dogare sarkin jasta akan doki yana tambaya ina ka a malik sai aka kwatanta masa ne sai zo ya sami kai da ka rubuta mali ya ce ya ce sarkin jassan wani babban sarki ne shi ne ya yi furin zuwa wajen ka sai na kosi ka sai bashi yana buɗawa sai ga abin da ya rubuta lagadi sam'ina anna sahibaka qad jafata fadhhak bi nadwati abin da ke rubuta wasu gage mun ji abokin ka ma'ana da Muhammad ya fara da bayi ya yi an wata da cewa da kulawa da kai to Allah ya rubuta ta maka wata suka zo inda muke duk abin da ake dan adam ke bukata na yalwar duniya za mu za mu baka gida mu baka abun hawa an kasuwanci ke so mu baka jari in aure kake so mu baka mata duk abin da kake so a duniya za mu baka kuma ka kuma da capacity da zabi wannan ya ce ina karanta wannan wasiƙa sai na ƙara fashewa da kuka na ce ina cikin wata jarabawa ba ta ƙare ba ga wata sabuwar jarabawa ya ce na rinka gudu da zo inda mata ta ke toye waina a nan na sa wannan wasiƙa na gona ta
wannan mai wasiƙan musulmi ne sa ba musulmi ba da sarki ne cikin sarakuna na ƙasar ai idan ba ku manta ba lokacin da aka je aka samu sai na umar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi rayuwarsa aka ce mu ballabar ya ba ai sai da tambaya ce ga san da ta faɗo mana da yaki saboda suna daga cikin wanda ake gani jarumai kuma suna da ƙarfi da suna iya zuwa su madina da yaki aka ce masa abin da ya faru ya fi wannan girma shikenan kafin cewa shi gari sai ga dan aika ya zo aka yi sallama na fito na ganshi daga na tashi sahabi ne mai ke tafi da kai shi annabi ne ya aiko da wajen ka ya ce alhamdulillah annabi ya yaje mun ne suka ce a annabi ya ce a gaya maka matar ka ma ta bar gidanta koma gidansu matar ka ma ba ita ka zauna da ita ba kaji jarabawa a testin imaninsa nan take ya shiga cikin gida ya ce to ke annabi ya cikin wata gida kuma gidan ku sadaka sai nake na ke tuwa zai maka abinci shi ma ke magana abinci annabi ya ce ki tafi gidan ku dole ki sai ga tsara da biya ka bar shi kadai matar hilal ibnu umayya ta je ta samu zama ce ya rasulullah kilar ga yanar cijo bai da mai kula da shi ba kowa inda tafi da bashi lamarin sa zai buri da yawa rasulullah da waya iya rayuwa sai manzo Allah ya ce to na baki izini ki je ki zauna ki masa hidima amma kada ya kusance ki sai sai rasulullah kada ya kusance ni wai ke magana kusanta ta tun daga nan da wannan abin ya faru yau sama da kwana arba'in bai taba kwanciya kan gado ba inda yake zo nan yake kuka har yau ba ta magana mace yake ba ya rasulullah aka ce to je ki zauna yace sai da muka kara kwana goma arba'in ga kwana goma kwana nawa yace sai da madina ta zama kaman gari da ba san shi ba in shiga gari in zaga in dawo ban samu mutum ɗaya da zai yi sallama da shi ba shi da hatta za ba qad alaihim al-ardu bima rahabat wa ba qad alaihim anfusuhum wa zannu an la malja'a min Allah illa ilayhi Allah ya tsumma ta ba alaihim sannan Allah ya karbi tubansu ranar bayan sallah asuba sai ga waɗannan ayoyin an saukar da su Allah ya karbi tuban waɗannan mutane guda uku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya miƙe a masallaci cikin murna da farin ciki ya ce ‘yan uwanmu guda uku Allah ya karbi tubansu ya turo jibrilu da ayoyi manzan Allah ya karanta waɗannan ayoyi daga nan sahabbai suka ɗauki dawakai kowa na gudu ya riga isa gidan ɗaya daga cikin waɗannan bayan Allah ya musu albishi wani sahabin ne ga doki ma gudunsa ɓata lokaci ne kan dutsen bayan masallacin annabi hau ya rika karantawa da ƙarfi ya wane ya wane ya wane Allah ya karbi tuban ku kuyi murna wanda ya so gidan Ka'ab yana zuwa ya masa sallama Ka'ab ya fito ya ce Allah ya karbi tuban ka waye ba da labar ce zuwa annabi ya sanar a masallaci Ka'ab ya ce rigar da nake sanye da ita da wanda da nake sanye da ita nace jira ni ina zuwa na shiga makwabta na karɓo aron riga da wando da wanda nake sanye da su duk duniya su kare na mallaka na sa rigar aro wayanda da wani na ne su a cikin na ba wannan bawa Allah na ce ga wannan goron albishin da ka zo mu da shi ya ce da na mallaki duniya gaba da ta yau da na baka ita a matsayin goron albishin da riga aro ya fito wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina shiga sabai suke ta tasowa suka tada aka zo aka karbo shi aka shigo da shi shi na samu manzon Allah na murmushi kabe ce idan annabi yana murmushi fuskarsa ta kan rinƙa yin wani irin kyalkyali sai ka rinƙa da Allah farin wata ne aka bantaro saboda hasken fuskar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya ta abshir bi bi afdal yawmin منذ أن وردت أمك أبشر بأفضل يوم مر عليك منذ أول ذلك أمور kai murna da dare mafi alheri rana mafi alheri da ta shuɗe a kanka tun daga ran da mahaifiyarka ta haife ka baka taɓa ganin rana ma alheri kamar wannan ranar ba ka bai yake ce ya rasulullah kai da ka yafe muku Allah ne yafe maka yace yafe muku da aka yi daga ubangiji yafe ta zo mana kawai jira da ta ba Allah ya ce ka yafe mana ka sanar da mu ka yafe mana ya ce an wuce wannan ayoyi ya saukar na Qur'ani ɗauke da labarin ku da yafiyar ku a yi ta karanta su a masallatai har ranar tashin alƙiyama. Kabe nake ce ya Rasulallah. Ba komai ta na samu wannan gata a wajen Allah ba sai gaskiya da na tsaya da faɗa. Ya ce ya Rasulallah na maka alƙawari yana daga cikin tubata daga yau haɗin ban duniya ban ƙara yin ƙarya ko kashe da za a gaskiya zan fada don na gara da gaskiya ya ce ya rasu da Allah duk abin da na mallaka a duniya ko menene ya rasu da Allah na ba da shi fi sabilillah manzo Allah ce ba sai ka kyauta da duk abin da ka bada shi sabilillah ba kamar wani abu yace ya rasulullah to rabona na yake kai bara da ban riga na karba ba to ya rasulullah na yadda zan rike amma tun da shi duk abin da nawa ne na bada shi fi sabilillah kada kuma ta ka bin mali duk yakin da annabi yayi a tarihi manzo Allah ba taba samun yakin da bai je ba ba taba samu ba duk yaƙi da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yaƙi ne da kawai ka'ab bai taɓa zuwa ba shi ne yaƙin badar shi kuma yaƙin badar ba a zargi kowa ba saboda ba an fita dan a yaƙi ba ne an fita a tare iri ne ba yaƙi ya kace ba na'am daga can da abin ya rikide ya koma mai yaƙi shi yasa Allah bai zargi duk wanda bai je yaƙin badar ba ya ce yaƙin badar kuma da na rasa akwai abin da na samu da nake gani a wani ya maye min gurbin yaƙin badar na ma fi son shi fiye da yaƙin badar menene wannan yace shine mutanen Madina da muka je a koye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo muka yi masa mubaya'a tun kafin annabi ya hijira daga Makka zuwa Madina cikin wani dare mai hatsarin gaske har sai da Umar duniya yana ba da labari wannan daren da yanayin yadda aka yi mubaya'a yace to ina wurin aka yi da Allah bai bada badar ba ya bani wannan daga ranar kuma ne ba alkawari ba yakin da annabi zai kara fita ba tare tare da shi ba. shi ne wa'adar salatatu allazina kullu hatta idza zaqat alaihim al-ardu bima rahabu zaqat alaihim anfusuhum wa zannu alla marja'a min allahi illa ilayhi thumma taba alaihim liyatu liyatubu ila allah bihim inna allaha huwa tawwabur rahim inna allah huwa tawwabur rahim lalle Allah shine mai yawan karbar tuba sannan shine mai jinkai Allah ya gafarta mana amin dan karin kato da yake wannan ayar ta mamangare ka to za mu aje saurayar tambaya ta gaba zuwa da rasu na gobe tun da na fahimci wannan ayar ta maka wa gudu saman dayi eh ta samu karin tambaya a yau eh ga faɗa mana da zamu san suwa ne salatu ta bilal da kullu idan ba da wani ko kariya da ke duka ma ba su ka ka kariya ma ba ka yadda ba ka ga da babu a salatu eh ita wannan bonus question ce Allah ka raba mana sharrin nan ka alaka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum